إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam abdurrahmanun al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga hudu ga watan jama'a da al'akhira hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 25 ga watan 11 ilariya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi za mu tashi inda malam yake cewa wala shay'a alaihi fit tabassumi alaihi muna cikin babi wanda malam yayi akan mantuwa malaiki cewa wala shay'a alaihi fit tabassumi malaiki cewa mutumin da yake sallah babu komi akan shi idan da zai mulmushi a cikin sallarsa wannan mulmushin ba zai bata mai sallah ba sai dai in mulmushin ya kasance yana da yawa koko ya kasance abun ya kasance mai yawa ne mulmushin ya kasance mai yawa ne to a lokacin baya da sallah yaushe ne kuma abu yake yin yawa misali da wani zai gan shi a lokacin da yake mulmushin zai zaci cewa kamar ma ba sallah yake yi ba saboda yawan yanda yake yin shi amma idan ya kasance kaɗan ne to wannan ba zai ɓata mai sallah ba malam ya ce wa buka'ul khashi'i fi salati muktafarun malam ya ce kukan wanda yake wa buka'ul khashi'i malam ya ce kukan mai tsoron Allah fi salati a cikin sallah muktafarun gafara ne bi mana Allah maɗaukakin sarki zai gafarta ma mutumin da yake kuka a cikin sallah saboda ya tuna lahira ko saboda ya tuna wuta ko saboda ya tuna aljanna ko ko saboda ya tuna wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama wa'anda suke masu tsoron shi ne to wannan kukan nashi za ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki zai gafarta masa da wannan kuka malaike cewa man ansata li mutahaddisin qalilan fala shay'a alai malaike cewa man ansata duk wanda ya shiru li mutahaddisin ga mai bada labari qalilan ya saurara kadan fala shay'a alai wannan ma baya da komai akan shi sallar shi tana nan abinda malam yake nufi anan da kana sallah sai wani yayi magana to idan yana cikin wannan magana sai ka dan saurara ka jin yake cewa sauraron da ba zai wuce minti ɗaya ba ko minti biyu abinda ya kama da haka to wannan ma sallar shi tana nan amma da a ce za ka saurara wasu suna hira ko suna magana ko wani ya wuce yana ba da labarin wani abu ka tsaya sai ya ida ba da labari to a nan ne sallah za ta iya lalacewa amma idan ya kasance dan shirin da mutum ya yi shiru ne dan kaɗan to wannan ba zai ɓata masa sallah ba malai ke cewa man kama min raka'atayn qabla al-julusi fa in tadhakkara qabla an yufariqa al-ardha bi yadayhi wa rukbatayhi raja'a ila al-julusi wa la sujuda alayhi wa in faraqahuma tamada wa lam yarji' wa lam yarji' wa sajada qabla as-salami wa sajada qabla as-salam malai ke cewa man kama min raka'atayn qabla al-julus wanda ya tashi daga raka'a bi qabla al-julusi kamin ya zamna fa'in ta zakara idan ya tuno wannan zaman da yammanci ƙabla an yi fari ƙal'ar da biya daihi wa rukubatai tun kamun ya bar ƙasa da hannuwan shi da guwowin shi raja ilal julusi zai dawo akan wannan zaman wala sujuda alaihi amma ba zai yi sujuda na sahau ba wa in faraqaha idan kuma mutum ya kasance ya rabu da ƙasa ya rige ya yi tsaito tamada zai ci gaba walam yarji ba zai dawo ba wasa jada qabla salami zai sujuda ne qabla salami bayan ya salamce abinda mala yake nufi anan mutum ne zai yi raka'a hudu sallar magariba sallar azhar ko la'asar ko isha'i bayan ya yi raka'a biyu sai ya mance ya zamna zaman tahiya na harko sai ya tashi zai miƙewa tsaye to idan lokacin da ya tuno cewa bai yi zaman tahiya na farko ba bai rige ya miƙe tsaye ba misali ya ɗan ɗago haka shi bai rige ya miƙe tsaye ba hannuwan shi da ƙahuwan shi bisu rige suka miƙe ba to wannan zai dawo sai ya yi wannan zaman amma ba zai yi sujuda ba amma idan ya kasance bayan mutum ya rige ya yi tsaye ya yi tsaye da ƙahon shi ya rabu da ƙasa ya miƙe kam to wannan mutumin ba zai dawo ba saboda ya rigi ya shiga wani aiki ba zai dawo ba ya ce zai yi zaman tahiya tukwana ya ci gaba da sallah a zai ci gaba da sallah shi ne idan ya ƙari ya yi sallama sai ya kasance ya zo da sujudu sahawi wadda take sujudu ce ta ba'adi malai ke cewa wa in raja ba'ad al-mufaraqa وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام ملائكة وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام ملائكة وإن رجع بعد المفارقة idan ya dawo kuma domin yi wannan zaman tahiyar na farko ba'dal mufaraqati bayan cewa da hannuwan shi da guwowin shi sun rabu da ƙasa wa ba'dal qiyam bayan ya rige yayi tsaye sahiyan aw amidan yana mai mantuwa ko yana mai dagangan sahat salatuhu malati sallar shi tayi wa sajada ba'da salamu sai yazo da sujuda wadda take sujuda ce ta ba'adi bayan yayi sallama abinda malam yake so ya kwatanta mana anan mutum ne ya rige yayi tsaye ya rabu da ƙasa da hannuwan shi da guwowin shi ya rige yayi tsaye ya mance bai zaman tafiya ba na farko to bayan ya miƙe sai kuma ya dawo domin yi wannan zaman tahiya in ya kasance da gangam ne bayan ya miƙe ya dawo ko mantuwa ce ya dawo malace duka wanda ya sallar shi ta yi amma dai zai zo ne da sujuda ba da salami bayan bayan ya rige ya salamce sallar shi an gane ko malaka cewa man nafaka fi salatihi sahiyan sajada ba'da salami wa in kana amidan batala salatu malaka cewa man nafaka duk mutumin da ya busa fi salatihi a cikin sallar shi sahiyan yana mai mantuwa sajada ba'da salami zai yi sujuda bayan yayi sallama wa in kana amidan batalat salatuhu idan kuma ya kasance da gangam ne yayi wannan busai batalat salatuhu mana yake cewa batalat salatuhu mana yake cewa sallar shi sallar shi ta rige ta lalace misali mutum ne yana sallah sai yammanci an maido mikro an maido wuta ko ba a maido ba sai ya yi busa ya yi wannan busar da ya yi idan ya kasance ya yi ta yana mai mantuwa ne to kamar mutum ne wanda ya kasance ya yi ƙari a cikin sallah sai ya zo da sujuda ba a da salami bayan ya rige ya salamce sallah wa in kana amiran batala salatu idan ya kasance kuma ya yi wannan ne da gangam ko ya ce uf ko ya busa mikro bayan cewa ya tabbatar da tana yi amma a cikin sallah ya busa kamar yadda limamanmu suke yi to wannan in dai da gangam yayi ba mai mantuwa ba sallar shi ta lalace saboda hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita wannan salle babu abun da yake cikin ta sai tasbihi da qira'a duk mutumin da ya ƙara wani abu wanda ba wannan ba to sallar shi za ta iya lalacewa malai yake cewa man aqasa fi salatihi fala yashtaghilu bil hamdi wala yaruddu ala man shammatahu wala yushmitu aqisan fa in hamidallaha fala shay'a alayhi malaka ta wa man wa man aqasa fi salati malaka duk mutumin da ya attishewa a cikin sallar shi fala yashtaghilu bil hamdi to kada ya himmantu da cewa sai ya ce alhamdulillah wala yaruddu ala man shammatahu idan ma ka ce alhamdulillah sai wanda ce yarhamukallah malaka wala yaruddu ala man shammatahu ba za ka maido ma wannan ba wanda yi maka addu'a ya ce yarhamukallah wala yushmitu atishan kai ma idan kana sallah kaji wani yayi atishaha ya ce alhamdulillah idan dai kana cikin sallah ba za ka ba za ka maida masa ba ka ce yarhamukallah fa'in hamidallaha wala yi shammitu fa'in hamidallaha malice idan ya gode ma Allah fala shaya alaihi wannan ma babu komi a kan shi mutum ne yake sallah sai ya attishaha da ya attishaha sai ce alhamdulillahi to bayan ya ce alhamdulillahi wannan babu komai a kansa da kai ma za a ce wani yana sallah sai ya attishaha ya ce alhamdulillahi to an so a cikin sallah ka kyale shi ba sai ka ce mai yarhamukallahu ba shi ma idan kamance ka ce mai yarhamukallah shi ma an so a gare shi yayi shiru ba tare da ya ce yaghfirullahu li wa lakum ba malam yake cewa malam yake cewa man tasaba fi salati saddafahu wa la yanfusu illa fi thawbihi min ghairi ikhraj hurufin malam yake cewa man tasaba fi salati duk mutumin da yayi duk mutumin da ya kaki a cikin sallah saddafa hoto ya kokari ya rike bakin shi mutum da yana sallah sai kaki ya zubo masa malace saddafa hoto mutum ya kokari ya rihe bakinsa saboda kar wannan abin ya fado amma idan mutum zai rufe to ya rufe da hannun shi na dama idan hannu ne na dama ko ka rihe da da cikin shi ko ka rihe da bayan shi an gane ko idan kuma hannu ne na hagu mutum ba za ya rufe da cikin shi ba sai ya rufe da abin da yake bayan ولا ينقص في ثوبه من غير اخراج ولا ينقص الا في ثوبه من غير اخراج حروف malace kada mutum yayi tofi illa fi thawbi sai a cikin tufashi min ghairi ikhraj hurufin ba tare da ya hitar da wani sauti ba ko ya hitar da wasu haruffa misali mutum ne zai zai zai kaki a cikin sallah to wannan zai rike bakinsa kada kada wannan daudar da ta fito ta kubcike mushi ta faɗo kuma haka mutum ba zai tofar da ita ba a gehen masallaci a in mutum yana sanye da wani rawani ko wani mushor ko wani lotis to sai ka hiddo shi ka yi ƙoƙari ka sabki wannan abin da yake cikin bakinka ba tare da ka ce tuf ba ba tare da ka yi tofi ba to idan mutum ya kasance ya yi tofi wannan ya mance ya tofa to wannan babu laifi a kan shi amma idan mutum ya yi tofi a cikin sallah da gangan wannan mutumin shi ma sallar shi ta lalace malam yake cewa man shakka fi hadasin aw najasatin fatafakkara fi salatihi qalilan thumma tayaqqana at-taharata fala shay'a alayhi malam yake cewa man shakka fi hadasin duk mutumin da ya shakku akan wani hadasi da ya same shi ko bawali ko hitar mani ko hitar mazi ko ko bayan gari aw najasatin ko wata najasa da ta taba mutum fisa fata fakkara sai tunani fi salati a cikin sallar shi kalilan tunani dan kadan sun mata kana taharata sannan ya tabbatar da cewa shi mai tsarki ne fala shay alaihi wannan ma baya da komai akan shi sallar shi tayi misali mutum ne bayan ya kafarta sallah sai shakku ya zo masa shin wai ina da arwalla shin wai tsarki na yana nan shin ruwan nan da na taba anya ba ruwan gwalala ne ba to sai mutum ya dan yi shiru kadan shiru wanda ba bai jima ba sosai sai ya tuna cewa a'a kai ina da tsarki to wannan mutumin zai ci gaba da sallar shi ba tare da ya zo da wani sujudi na mantuwa ba ko wani abun da ya kama da haka malai ke cewa man shakka fi hadasin aw najasatin duk mutumin da ya shaku a cikin wani hadasi aw najasatin ko wata najasa fa tafakkara fi salatihi sai ya tuno a cikin sallar shi qalilan ya dan yi tunani kadan sun mata ya kana sannan ya tabbatar a taharata ya tabbatar da yana da tsarki falashe ya alaihi ci wannan ma babu komai a kansa na sujudu sahau ko kabli ko ba'di malam yake cewa man iltafata fi salati sahiyan falashe ya alaihi wa in ta'ammadahu fa huwa makruhun wa in istadbara alqiblata qata'a as-salah malam yake cewa man iltafata fi salati duk mutumin da ya waiwaye a cikin sallah sahiyan yana mai mantuwa fala shaya alaihi wannan babu komai a kansa sallarsa tana nan wa in ta'ammada amma idan mutum yayi waiwayen ne da gangan fa huwa makruhun wannan abu ne wanda an kyamace shi ba a so ba mutumin da yake sallah ya shagaltu da wani abu wa in istadbara alqibla qata as-salah malace amma idan mutum ya bar alqibla misali mutum yayi waiwaye waiwaye mai karfi wanda ya saka bar alqibla da huskarka da gabanka da ƙawahuwanka suka bar alƙibla ka koma kana kallon gusun ko yamma malace qata as-sala zai yanke wannan sallar saboda ta lalace sannan sai ya sake ya ta da iqama ya kabarta yayi wata amma idan ya kasance wannan waiwayen da kai ba waiwa bane ba wanda yasa ka ka bar alƙibla kuma waiwaye ne wanda akan mantuwa to wannan sallar ka tana nan amma idan mutum ya kasance ya yi wa da gangan mala ce fahuwa makaruhun wannan abu ne wanda an kyamace shi a wajen malamai na fiƙihu mala yake cewa wa man ghalata fil qira'ati bi kalimatin min ghairi alqur'ani wa man ghalata mala yake cewa man ghalata ba mu tsallake komai ba ko mala yake cewa man salla bi haririn aw dhahabin aw saraka fi salati aw nadha aw aw nadhara muharraman fa huwa asin wa salatuhu sahiha mala yake cewa man salla bi haririn duk mutumin da ya salla da gol aw zahabin ko zinari aw saraka fi salati ko ko yana salla sai ya zira hannun shi ya zare kudin wani ko ya zare salular wani malace au nazara muharraman ko ko ya kalli wani abu wanda yake haramun ne wata ta zo wucewa yana cikin sallah ya kura mata ido mala yace fa huwa asin wannan mutumin ya saba ma Allah a cikin sallar shi wa salatuhu sahihatun amma sallar shi sallar shi tana nan an gane ko duk mutumin da ya ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu mutum ne malaikata man sallah bi haririn duk mutumin da ya sallah da abin da yake gwal ne au zahabin ko zinariya au saraka fi salati ko ko yayi sallah yayi sata a cikin sallah au nazara muharraman ko ko ya kalli abin da yake haramun ne malace fa huwa asin wannan mutumin ya saba ma Allah madaukakin sarki a cikin wannan sallar tashi wa salatuhu sahihatun amma sallar shi kuma tana nan wannan abin da malamai suke nufi anan ya sabke wajibin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mai na sallah amma lada kuma da za a bashi to babu ladan wannan sallah amma dai idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ba zai tambaye shi ba cewa baka yi sallar la'asar ba yayi sallar la'asar amma akwai lada da Allah maɗaukakin sarki yake badawa wannan mutumin bai da wannan lada amma dai ya sabke wajibin da yake akan shi malai yake cewa wa man ghalata fil qira'ati بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام سجد بعد السلام وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام مالك تشاوى من غلط في القراءة دمتما ديسا مكسكري أتكن سلشي fil qira'ati a cikin karatun alqur'ani misali mutum ya karanta sura ya karanta fatiha ya zo yana karatun sura sai wasu kalmomi suka shige mushi min ghairi alqur'ani wanda ba na daga alqur'ani bane ba sajada ba'da salami to yayi sujuda bayan yayi sallama misali mutum ne yake sallah yana cikin karanta sura cikin wannan karatun da yake sai ya zo da wata kalma wadda kalman nan kwata-kwata babu ita a cikin alqur'ani mai girma to wannan mutumin kamar mutumin da ya ƙari ne a cikin sallah idan ya salamce sallah sai ya zo da ba'adi wa in kanat min alqur'ani fala sujuda alai in ya kasance kuma kalmar da ya zo da ita tana daga cikin alqur'ani yace fala sujuda alaihi ba zai yi sujuda na ba'adi ba illa an yataghayyara al-lafzu malai yace sai in lafazin ne ya sauya aw yafsuda al-ma'na fa yasjuda ba'da salami koko ma'anan ta lalace fa ya sujuda ba da salami sai ya yi sujuda bayan sallama misali mutum ne yake karatun sura bayan ya karanta alhamdu yana karanta sura sai ya karanta wata kalima wadda wannan kalma kwata-kwata babu ita a cikin alkur'ani yana karanta sura kamar yadda mutanenmu suke yi mutumin da ya haddace ƙur'ani ƙur'ani mu'jiza ne wata ran za ya buwaye ka kayi kayi ka zo da wani abu kamance ko ko mutum yana karatu bai ma sani bai sanya wata kalma wadda kwata-kwata babu ita a cikin alkur'ani bala ce to in mutum yayi wannan za ya zo da sujuda ne ba da salami bayan ya salamce sallah mala ce wa in kanat min alkur'ani fala sujuda ala in ya kasance kalman da ya zo da ita kalma ce daga cikin alkur'ani wannan ba zai sujuda ba illa an yataghayyara al-lafz mala ce sai in lafazin ne ya sauya misali wurin da Allah madaukakin sarki yake cewa rahiman sai ka ce haliman to kaga wannan ka sauya ka sauya lafazin to wannan shine zaka zo da sujuda bayan sallama aw yafsudal ma'ana ko ko ma'anan gaba ɗaya lalace misali wajen mutum ya ce iyyaka na'budu sai ya ce iyyaki na'budu ko ya ce iyyaku na'budu to kaga wannan ma'anar zai canza saboda ya canza wasali to idan ma'ana ya canza to wannan mutum zai zo da sujuda ba'da salami bayan yayi sallama haka idan ya canza ya canza ya canza kalima misali Allah yana cewa fasalu ahlad dhikri sai yazo ya ce wasalu ahlaz zikri to wannan mutumin shi ma zai zo da sujuda ne ba'da salami malai yake cewa wa manna asafi salati fala sujuda alaihi wa in taqala nawmuhu a'ada salata wal wudu malai yake cewa wa manna asa duk mutumin da ya gengedi fi salati fala sujuda alaihi wannan mutumin ba zai zo da sujuda ba ko ta qabli ko ta ba'adi wa manna asa fi salati malace duk mutumin da yayi gangadi fi salati a cikin sallaci fala sujuda alaihi babu sujuda akan shi malace wa in taqala nawmuhu aada salata wal wudu malace idan gangadin yayi tsanani da yawa a cikin sallah to wannan mutumin zai sake arwalla kuma zai sake wannan salle malaike cewa wa aninul marid malaike cewa wa aninul marid muktafarun والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به مالك وأنين المريض مغتفر مالك قلني na mutumin da yake sallah mutum ne baya lafiya amma yana sallah ana jin wani sauti daga gare shi ko kunnai ko wani abun da ya kama da haka mai nuna cewa rashin lafiya yana cin shi malace muktafarin wannan gafara ne Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa wannan kunnan da ya koko da wannan kunnan Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa wata nahnu halid darurati muktafarun koko mutumin da zai yi mutumin da zai yi huci wata nahnu halid darurati koko mutumin da zai yi huci mutumin da bai lahiya ya fitar da wani iska ya nuna cewa yana cikin mawuyacin hali in dai na larura ne malace muktafarun wannan shi ma gafara ne Allah madaukakin sarki zai gafarta masa walil ifhami munkarun mutumin da ya wani motsi dan a tabbatar da cewa yana nan malace munkarun wannan abin ki ne wala tabtulu salatu bihi sallah ba za ta lalace ba saboda wannan misali mutum ne kake sallah sai ya tambaye ka wai wani na nan sai kai gunni kace dan ka tabbatar da cewa eh kana nan kana sallah to wannan aka ce makruhi ne an kyamaci wannan amma idan mutum ya yi wannan kuma sallarsa ba za ta lalace malam yake cewa wa manna dahu ahadun faƙala lahu subhanallah kuriha wasa salatuhu malam yake cewa wa manna dahu ahadun duk mutumin da wani ya kire shi yana cikin sallah faƙala lahu sai ce musu subhanallah yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah kuriha an kyamaci wannan wasa salatuhu amma kuma amma kuma sallah wannan mutumin ta yi an gane ko kana sallah sai wani ya kira ka sai kai wani motsi ka ce subhanallah dan ya tabbatar da cewa kana nan to wannan an kyamaci wannan amma sallah ba za ta lalace saboda wannan ba abinda malam yake so ya kwatanta mana a nan duk motsi dan kadan wanda baka shagalta da shi da yawa ba kuma baka yi shi da yawa a cikin sallar ka ba wannan ba zai bata ma mutum sallarsa ba amma da mutum za ya ta yin motsi motsi wanda yake mai yawa ne har ya kai cewa wannan motsin zai fudda shi daga cikin sallah ko ya zamanto kamar yana wasa da sallah to a nan ne sallah za ta iya lalacewa malaike cewa wa man waqafa fil qira'ati wa lam yaftah alaihi ahadun taraka tilka al-aya wa qara'a ma ba'daha fa in ta'adharat alaihi raka'a wa la yanzuru mushafan bayna yadayhi illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghayrihi fa in taraka minha ayatan sajada qabla as-salami wa in kana akthara batala salatuhu malaika cewa man waqafa fil qira'ati duk mutumin da ya ci burki a cikin sallah misali mutum ne ya karanta fatiha yana cikin karanta sura sai suran ta cije mishi walam yaftah alaihi ahadun kuma wani bai bude masa ba misali ka cije kuma wani bai tada ka ba malace taraka tilkal aya sai ka bar wannan aya wadda ka fara wa qara'a ma ba'daha sai ka shiga aya ta gaba misali ka ce qul a'udhu bi rabbin nas sai malikin nasu ta ɓace maka kuma babu wanda ya tada ka to sai ka bar malikin nasu sai ka shiga ilahin nasu sai ka ci gaba da sallarka mala ce fa in ta'azzara ta alaihi idan ma ayan na gaba ka kasa zuwa da shi ka cije mala ce raka a kawai ka yi ruku'i misali mutum ya karanta alhamdu sai karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ya zo lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sai ta cije mishi kuma wani bai tada shi ba kuma ya kasa zuwa aya na gaba ya duka ko da rabin aya ne ka karanta to za a iya a yi sallah da shi malai ke cewa in ta'azzarat alaihi raka'a idan ya ciccira a gare shi raka'a zai yi rukuyi wala yanzuru mushafan bayna yadayhi ba zai doko alqur'ani ba ya duba a cikin hannayensa misali mutum ne yana karatun sura to ga alqur'ani a kusansa kuma ta cije mu sai ya zira hannu domin ya bude wannan alqur'anin ya karanta wannan sura ko ya hiddo salula ya karanta malai ce wala yanzuru mushafan bayna yadayhi ba zai kalli mushafi ba domin ya karanta wannan sura illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghairihi malace illa an yakuna fil fatiha sai dai in ya kasance fatiha ce saboda ita fatiha wajibi ne mutum ya zo da ita a cikin sallah malace illa an yakuna fil fatihati sai in ya kasance a cikin fatiha ne fala budda min kamaliha malace wannan babu makafa dole sai ka cika ta bi mushafin aw bi ghairihi ko ka buɗe musahaf ko ko wani ya zan da ka dole dai sai ka zo da fatiha a cike fa in taraka minha ayatan sajada qabla salam idan ka mance aya daya a cikin suratul fatiha to za ka yi sujuda ne qabla salami kamun ka yi sallama kenan za ka yi sujuda ne na qabali sujudan wanda ya nuqsan sujudan wanda ya rage a cikin sallah wa in kana akthara batala salatuhu malace idan ya kasance kamance aya biyu a cikin suratul fatiha ko kamance aya uku a cikin suratul fatiha mala ya ce batalat salatuhu mala ce wannan sallai wannan sallar ta lalace mala yake cewa man fataha min ghairi imamihi batalat salatuhu mala cewa duk mutumin da ya tada wani liman wanda ba limamin shi ba batalat salatuhu sallar shi ta lalace misali mutum ne ya zo yana sallar isha'i a cikin masallaci ga wasu kuma su suna sallar tarawihi sai ya kashe limamin mai sallar tarawih ya yi kuskure sai ka tada mishi malar ce to kai baka da sallah saboda ka yi magana a wajen sallar da ba taka ba malar ka cewa man fataha ala ghairi imamihi batalar salatuhu duk mutumin da ya bude ma wani ya tada wani liman wanda ba limamin shi ba sallar shi ta lalace malar ka cewa wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al-fatha aw yafsuda al-ma'na malaka cewa wala yaftahu ala imami mutum ba zai tada limaminsa ba illa an yantazira al-fatha sai dai in limamin ne ya tsaya yayi shiru yana jiran a tada shi aw yafsuda al-ma'ana ko ko ma'ana ma'ana ta lalace amma yanzu kaga idan muna sallah ba haka ake ba Allah Allah ake liman yayi kuskure a tada shi a'a malaka cewa wala yaftahu ala imami idan liman ta cije mishi ba za ka tada shi ba za ka yi shiru ka kyale shi sai ya kasance a cikin fatiha ne a cikin fatiha wannan sai ka tada shi amma idan limami yana karanta sura sai ta cije masa to ba za ka tada shi ba illa an yantazir al-fatah sai dai in shi limamin ne ya dan yi tsaye ya yi shiru yana jiran wani ya tada sa to a wannan lokacin sai a tada sa aw yafsuda al-ma'na ko ko ma'anan ayan ya lalace misali mutum ya ce iyyaka na'budu sai ya ce iyyaki na'budu ko iyyaku na'budu ko wani abu da ya kama da haka to a wannan lokacin sai a yi maza maza a tada sa saboda ma'anar ayan ya lalace malam yake cewa wa man jala fikruhu qalilan fi umurid dunya wa man jala fikruhu qalilan fi umurid dunya naqasa thawabuhu wa lam tabtul salatuhu malam yake cewa man jala fikruhu duk mutumin da tunanin shi ya tahi kadan fi umurid dunya a cikin lamarin duniya naqasa thawabuhu malam ce la da wannan sallar za ta ragu wa lam tabtul salatuhu amma sallar shi ba za ta lalace ba misali mutum ne ya kabarta sallah sai ya tono kudinsa ko ya tono salularsa ko ya tono matar shi ko ya tono wani abu da ya baro a gida ko ya tono dukiyar shi kaɗan tunanin da ba mai yawa ba ne idan ya yawa sallah ta lalace malaki cewa tunani ɗan kaɗan ka tafi kana tunanin shago ko kana tunanin ofis ko wani abu da ya kama da haka malace to za a rage a cikin ladarka amma sallan mutum kuma sallan mutum tana nan malaki cewa man dafa almashi baina yadaihi aw sajada على شق جبهتيه أو سجد على طية أو طيتين من إمامته فلا شيء عليه مالك cewa man dafa almashi bayna dai duk mutumin da ya tunkuɗe ko ko duk mutumin da ya kange mai tafiya a gaban shi wannan mutumin baya da komai a kansa misali mutum ne ya kana sallah ya zo wucewa a gabanka sai ka tare sa to wannan tarewar da za ka mai domin ka kange shi kai ya wuce ba za ka zo da sujudan kablo ba za ka zo da sujudan ba'adi ba amma kangewar ta zamanto kaɗan ce wani idan zai kange ka sai ka yi tunanin haɗa ne za a yi rai ma yana iya ɓacewa wani zai tura ka da ƙarhi a'a za ka tura shi kaɗan ne idan ya nuna dole sai ya wuce ka bar shi ya wuce ka ci gaba da sallarka a nan shi yake da zunubi ba kai ba malaki ta au sajada ala shiqqi jabhatai haka mutumin da ya sujuda akan akan wani bare na goshin shi wannan mutumin shi ma ba zai zo da sujudan kabul ba ko sujudan ba'di misali mutum zai sujuda haka amma sai ya dan karkace kanshi haka wajen yin sujuda ko ko ya dona kanshi haka wannan mutumin yana da sallah asali duk yadda aka yi sujuda yayi amma an yi a zo da shi a cike amma mutum da zai dan karkace a wajen sujuda ya karkace kansa haka ya zamanto nan ne ya taba ƙasa ko ya zamanto nan sankonka ne ya taba ƙasa wannan mutumin dai da komi a cikin sallah ba zai zo da sujudan qabli ba haka ba zai zo da sujudan ba'di ba malaki ce au sajada ala tayyatin ko yayi sujuda akan leshe guda au tayyatayn ko reshe guda bi min imamatihi reshe guda bi min imamatihi na daga rawaninsa fala shay'a alaihi wannan babu komai a kansa mutum ne yana sallah da rawani a kansa sai ya jawo rawanin ya jawo gefen guda ya jawo gefen guda ya hada su ya sujuda a kansu wannan mutumin ba zai zo da sujudan qablu ba ko ba'di haka da zai jawo reshe guda na rawaninsa idan zai duka ya jawo reshe guda ya maido sa a gabansa wannan sallar shi tana nan a nan ma abinda malam yake so ya kwatanta mana shine cewa motsi dan kadan wannan shi ma ba zai sa sallah ta lalace ba malaikai ta wala shay'a alaihi fi ghalbatil qai'i wal qalasi fi salati malai ce babu komai a kansa fi ghalbatil qai'i mutumin da amayar jayesa wannan mutumin ba zai zo da qabli ba ko ya zo da ba'di wal qalasi ko mutumin da ya tubbudi a cikin sallah fi salati a cikin sallar sa to wannan ma ba zai zo ba zai zo da sujudan qabli ba ko ya zo da sujudan ba'di amma idan ya kasance abin da ya zubo a bakin naka abinci ne ya zubo maka koko wani kunu ne ka sha zubo maka idan kana da ikon da za ka zubar da shi sai ka haɗe shi to idan azumi ne azumi ya lalace haka kuma idan sallah ce ita ma wannan sallah ta lalace amma idan ya kasance haɗe wanda ka yi da gamgam ne ka haɗe shi misali ka yi tumbudi kana iya zubar da shi da gangam sai ka haɗe wannan sallah ta lalace idan azumi ne ma azumi ya lalace haka idan amai ne wani sauran abinci ko wani sauran kunu ya fito shi ma kana da ikon da zaka zubar da shi sai ka haɗe shi da gangam wannan mutumin shi ma sallar shi ta lalace idan azumi ne kuma azumi ya lalace malam yake cewa wa sahwil ma'mumi yahmiluhu al-imamu illa an yakuna min naqsil farida malam ce wa sahwil ma'mumi rabkanwar wanda ake ja sallah ya hamiluhul imamu liman ne zai ɗaukan mishi ita illa an ya kuna min na ƙasin farida sai in ya kasance mutum ya rage wani farali ko ya rage wani rukuni mai ƙarfi a cikin sallah mutum ne ya yi mantuwa a cikin sallah to limamin shi zai jaye mishi wannan mantuwa misali mutum ne ya zo ya mance zaman tahiya ya mance zaman tahiya na, na farko sai bayan ya miƙe tsaye sai ya dawo ya zamna to idan shi kaɗai yake sallah zai yi sujuda ne ba da salami amma idan akwai lima a tare da shi ba zai zo da wannan sujudar ba amma idan ya kasance raka'a ce mutum ya bari to wannan mutum ko da yana tare da liman zai zo da wannan raka'ar tasa tukwana sai ya yi sujuda bayan bayan ya yi sallama mala yake cewa wa mansa wa idza sahal ma'mumu mala yake cewa wa idza sahal ma'mumu aw na'asa aw zuhima anir ruku'i وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولهقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه مالك يتعى وإن سهل مأموم إذا واند أكي جان سلا يي منتوا أو نعسى كوكو يي أو نعسى كو يي برتي auzu hima anin ruku'i ko aka samu cunkoso bai samu ya yi ruku'i ba wa huwa fi ghairil ula yana cikin raka'a ta biyu ko ta uku amma kar ya kasance raka'a ta farko mutumin da ya mantuwa ko ya gyangyaɗi ko ko cunkoso ya yawa bai samu ya yi ruku'i ba wani ya zo wucewa ana sallah har ya wuce liman ya taso baka samu kai ruku'i ba amma ya kasance raka'an ba raka'a bace ta farko ya kasance raka'a ce ta biyu ko ta uku fa in tami'a fi idrakil imami idan ya ga cewa yana iya ya cimmo maliman qabla raf'ihi min as-sajdati saniya kamun liman ya taso daga sujuda na biyu raka'a wa lahiqahu sai yayi ruku'i yayi sujuda na farko ya cimmo liman misali mutum ne ya zo sallah azhar sai aka zo ana raka'a ta biyu sai yana dan gingadi kadan har liman ya taso daga ruku'i shi bai samu ya ruku'i ba to wannan mutumin idan dai ya ga cewa zai iya cimmo liman kamun liman ya taso daga sujuda ta biyu to sai ya yi maza ya yi ruku'insa ya yi maza ya yi sujudansa na farko sannan sai a yi sujuda tare da shi na biyu ya cimmo maliman wa in lam ya tsama idan kuma bai so ba ya cimmo maliman koko ya ga cewa kamun ya yi ruku'u ya yi sujuda na farko liman ya taso daga sujuda na biyu malace taraka a ruku'a sai ya bar wannan ruku'in wata biya imamahu ya ci gaba da yin da bin limaminsa wa qada raka'atan sai ya maido raka'a idan liman ya salamce sallah fi mawdi'iha a wajenta ba'da salami imamihi bayan limamin sa yayi sallama dan san in mun gane ba idan mutun yana sallah a raka'a ta biyu sai aka bar shi a rukuyi to idan ya ga cewa zai iya cimma maliman to zai iya yi maza ya rukuyi ya sujuda na farko ya cimma liman a yi sujuda na biyu da shi idan ya ga cewa kuma kamun yayi wa'annan abubuwan liman zai iya tasowa daga sujuda na biyu to zai bar shi ya ci gaba da bin liman sai bayan liman ya salamce sai mutum ya tashi ya zo da wannan raka'a sai ya yi sujuda ya sujuda ba da salam in gane ko ko mu tsaya a nan sati mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu ci gaba wanda muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh